أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
قال الله سبحانه وتعالى ubangiji ya ce wato nuni sun ma'ashara sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi nuni ila ahibba'ihi ya zuwa masoyansa faƙala sai ubangiji ya ce inna allaha hakika allah subhanahu wa ta'ala istafa ihtara ya zaba annabi adam wa nuha ya zaba annabi nuhu wa ala ibrahima ya zabi annabi ibrahim da zuriyarsa ai ibrahim wa isma'il wa isaqa wa auladahum al anbiya ai ya zaba annabi ibrahim da dan ƴaƴansa annabi isma'il da annabi isaq da kuma ƴaƴansu wanda annabawa ne yawa cikin ‘ya'yan nan nasu an samu annabawa wa ala imrana ya zaɓi kuma iyalin imranu musa wa haruna bane imrana wasu suka ce wannan imrana ɗin da ake nufi ana nufin mahaifin annabi musa da annabi harun shi yasa kenan allah ya zaɓa annabi musa da ɗan uwansa annabi harun wayanda su biyun ƴaƴan imranu ne imranu ɗan ya sura ya sura ɗan ƙasar lawi lawi ɗan annabi yaƙo ya sa su daga zuriyar lawi suke daga gidan lawi suke au isa wa ummahu wasu suka ce ala imranu ɗin da aka faɗa ana nufin annabi isa da mahaifiyarsa maryam maryama binta imrana maryam ɗan imrana ibni ibni mashan shi kuma imranu ɗan ɗan mashan min nasl yahuda ibn yaqub wanda ita maryam mahaifinta imranu yana daga zuriyar yahuda ɗan yaqub shi yasa su ba gidan lawi bane wa bainal imranaini alfun wa samanu mi'ati sanatin malaman tarihi suka ce tsakanin al'a imranu mahaifin annabi musa da annabi harun da kuma imranu mahaifin Maryam mahaifiyar annabi isa ala nabiyi na wa alaihi salatu wassalam an sami shekaru dubu da ɗari takwas Allah ya zaɓe su alal alamina bisa halitta bima hassahun bihi saboda abinda Allah yake bance su da shi na daga annabta da manzanci da kuma baki ɗaya ke mai take bance na rai da fuskar rai wani jismani ya ce da na jiki Allah ya keɓance su da keɓance keɓance da yawa wanda yake tsofi ne na rai yanda aka keɓance su da keɓance keɓance da yawa wanda tsofi ne na jiki ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم zuriyata wato badalun badali ne min al'alaini daga alubi da ya gabata ala ibrahima wa ala imrana Allah ya zaɓe su zuriya wadda sashenta daga daga 'ya'yan sashe ne minhu daga cikinsu aw min ba'din fiddini ko ko da tafiyar su daya bisa tsarin addini sai akan addinin Allah take wallahu samim ubangiji mai ji ne ga abin da ake faɗa alim masani ne ga abin da ake aikatawa Allah ya ji ya san abin da mahaifiyar Maryam ta faɗa likaulin ra'ati Imrana ya ji abin da ta faɗa wani ya jiha ya san kuma abin da yake zuciyarta a sau da yawa akan samu mutum ya faɗi magana zahirinta take amma kuma a zuciyarsa akwai manufarsa akwai manufarsa za mu muku kaza za mu muku kaza muna son addini ya ci gaba a ta yi manufar daban ne ba addinin ne a gabansa ba a ji sunansa shi yake bukata shi ya sa ubangiji dai mai ji ne masani ga duk abin da bawa ya faɗa da abin da bawa ya faɗa to Allah yana ji kuma duk abin da bawa ya niyya Allah yana sanar da wannan. Is ƙara cimra قال امرأة عمران رب إني نذرت لك فيما ma نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم iz izala imratu imran tunda yanda matar imrana ta ce hannatu ita ce hanna yar fagun lamma asanna yayin da ta yi girma ta yi shekaru walada ta roki Allah ya ba ta ɗa ta ji alamar ciki cewa ta yi ciki sai sai bakanci cewa za ta sanya ɗanta ya zamo hubusan hubusi libaitul maqdis ga baitul maqdis kama kala yadda take rabbi ya ubangiji ni nazartu laka ma fi bani hakika ni na bakanci abin da yake ciki na gare ka muharrar ya zamo abin kyautawa ba na bukatar yi min komi amma ya je ya hidima ga ɗakinka a duka abin kyantawa ya zamo ya kubuta daga duk abin da yake mai ɗauke hankali na duniya don yi hidima ga ɗakinka abin tsarkakewa don yi hidima ga baitul magharibi ka takabbal minni ya ubangiji ina roƙonka ka karɓi wannan daga gare ni innaka anta samiul aliyya hakika kai ubai ya ubangiji kai kadai kai ne mai ji da duk abin da bawa ya faɗa masa ne kuma da duk abin da ba halin da bawa yake ciki wato al'alim bin niyyati asami wato al'alim din na farko babu shi a wannan nusa ta mu al'alim din da aka sa na farko babu shi ta kara'a ba ba mazarin sa bane wannan alim na biyu shine akwai shi asami bi qawli al'alimu biniyyati to wa mata imranu kana jin abin da na faɗa kana sana kuma da niyyata imranu ya wafati a mijinta ya mutu alhali sannan ita tana da cikin bata haihu ba bata riga ta haihu ba
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعلمها بك وذريتها من الشيطان الرجيم falamma war'ata yayin da ta tashi haihuwa ta haifi mace al-ramiru lima fi barniha ramirin ya koma ga abin da yake cikinta sannan abin cikin da yake cikin nata ya fito sai ya fito ya mace ai ta haifi yarinya da tana sa ran ta haifi ɗa namiji ne yaro namiji yuharraru illa al-gilman domin ba waɗanda ake bari don yin hidima ga masallatai sai yara maza ba ya'ya mata ba ba ba su ba ba su saba cewa a bar ya mace don ta hidima ga masallatai ba sai ɗa namiji to ita gashi tana sa ran ta samu ɗan da zai hidima ga masallaci Eh, wannan yake nuna mana wato irin yadda girman saninta da Allah yake cewa ta Allah ce domin ta girma ta yi shekaru da yawa amma a haka da al'ada ga mutuntaka ai za a ce in ta haifi ɗan za ta so ɗan ya zama yana kusa da ita koyaushe amma saboda sanin Allah a wannan halin ta ce a ita ce je yi hidima ga Allah ba ya zama yana kusa da shi ita din ba gashi ba ta da ɗa ba ta taɓa haihuwa ba ba ta da ɗa kuma gashi ta manyanta a ga ga al'ada sai a ce za ta nemi wanda zai zamo kusa da ita amma ita ta nemi wanda zai zamo a masallaci to yayin da ta haifa ta ga ya mace ta haifa kwala sai ta ce mu utazirata tana mai hanzari ga ubangiji in ni rabbi ya ubangiji in ni waratuwa unsa hakika ni na haifa abin nan da ke ciki na mace na haifa mace ba namiji ba ba inda na so ba wallahi alim na wara Allah ai ya fi ta sanin abin da ta haifa Allah masani ne da abin da ta haifa eh tsiraro da wato itirari ne jula ce mutarira aka kawo ta daga zancen ubangiji tabaraka wa ta'ala ta'aziman don girmamawa ga abin da ta haifa din cewa aiko ta haifi yadda yake ta haihu yadda yake ta haihu wasu malamai suke ganin a jinsin mata gaba daya ba wadda ta kai kamar maryam yanda wani malami yake fada furulan nisa bintu imranin fafalimatu khadijatu summa man qad barra Allahu a mata wadda yake ta fi kowace mace ita ce Imran ita ce Maryam bayanta sai Fadima bayanta sai mahaifiyar Fadima ita ce Khadija bayanta sai wadda Allah ya kubutar da ita ita ce Sayyidatuna Aisha amma malamai da yawa musamman masana hakika da suka girbe ni surki suka ce a'a a fadima ita ce farko wal murtara taqaddumu zahra'i walau ala maryami nil garra'i yanda jalaluddin suyudi yake faɗa a kawkabar sadi to Allah ya sa abin da ta haifa wa laysa zakaru kalunsa ala kulli halin ne namiji wanda ta nema bai zamo kamar macen da aka bata ba wa laysa zakaru allazi dalabat kalbun sallati wuhibat malaman balaga suke cewa aldin a nan wato alce a hadiyya ba wai alce jinsiyya ba ba wai alce jinsiyya ba da yawa daga malaman balaga ya za su yi kaddara alzakarun lazi dalabat unsa kuma allati waladat ya nahu ya suluhu lil hidima domin namiji ya dace ya hidima ga masallatai sabanin mace saboda ita tana da rauni wa aurata ha da zama wata al'aura ce da abin da yakan afku gare ta na daga zuwan jinin haira da makamancinta wani sammaito ha maryam ta ce ya ubangiji hakika na ambaci yannan tawa da na haifa da maryam ayil abidatu ma'anan maryam mai ibada bi lokacin da lokacin ta ambace ta haka ne don neman alfanu Allah za ta tashi tana mai ibada abinda bayan Allah manakarta kenan suke koyaushe game da da babban abinda ake bukata a ce ya tashi mai ibada wanda kuma ba abinda yake kawo a dan ya tashi mai ibada irin tun farko a ce an saba masa da ibada abin mamaki a ga mai tinkaho da musulunci amma bai san lokacin sallah ya tsaya tsayin da ka ga yaransa suna sallah ba kaga abin abin da ban mamaki managartan bayi abin da suke sawa a gaba game da 'ya'yansu shine 'ya'yansu tashi masu ibada dan an tashi da ibadar to ai ko an fi karfin komi in an tashi da ibadar ai an fi karfin komi in ko aka tashi ba ibadar ai an bata rayuwa rayuwa dai an zo ne dan abautawa Allah in an tashi ba ibadar ai an bata rayuwa kenan gaba daya wa in yu'izu halika hakika ni ina nema ka kare ta ina neman ina roƙon ka ya ubangiji ka tsarshe ta ka kare ta wa zuriyata da ita da ƴaƴanta zuriyata aulada ha ƴaƴanta ina shaytan rajiyar daga shaytan wanda yake abin jefewa almadarudi abin jefewa ya zo a hadisi ba wani abin haihuwa da za a haifa sai ko shaidan ya taba shi ya ina yuladu daidai sanda za a haife shi zai fado daga cikin mahaifiyarsa shaidan yana taba shi sai ta yi lusali wanda ne yake sa yake farawa yana mai kuka yaro sai ya koka tabawa shaidan din ce illa maryama wa banaha sai ko sayyidatuna maryam da danta annabi isa fa innahu zahaba yad'unu fada ana fil hijab da shaidan ya doshe su zai soka sai aka kare su sai zama ya yi sukan ne a cikin tsarin da aka sa tsakaninsa da su wannan hadisi buhari da musulun sun ruwaito shi
وقفلها زكريا كلما دخل عليها
فتقبلها ربها وبنجد تسيكر بمريم بقبول حسن كرباك الشاوى وأنبتها ya tada ta nabatan hasanin tashi kyakkyawa tsakanin tambutu filiyomi ta kasance tana girma a kullum irin girman da da yake a shekara wa'atat biha ummuha al-ahbara uwarta ta dauke ta ta kai ta wajen malamai sadanata baitul maqdis wanda su ne suke gadin baitul maqdis tace da su dunakum hazihin nazirata ko karbi wannan wadda aka bakanci cewa za ta yi ibada suka yi kwaɗayi a cikin karɓar ta kowa ya zamo so yake a ce shi ya karɓe ta me yasa domin yar jagora su ce da shugaban su ce sai annar zakariya ya ce ana a haƙo biha ni na fi cancanta ku bani domin halatta isha ita ce isha binta faƙoɗin ya faƙo indi ni nake aurenta tun daga halata ga halatta a waje na ya uwarta an ya fi kamata a ce na rene ta da isha'u da hannatu duk ya'yan faƙoɗi ne faƙalu suka ce la a ba za mu ba ka ba ba za mu yadda ba sai dai a yi ƙuri'a suka tafi mutum 29 ne arduni zuwa ƙoramar jordan wa alƙau a kalamau suka jefa alƙalumansu ilma'il jari a ruwan da yake gudana wa kafa kalamuhu bisa cewa duk wanda alkalaminsa ya tsaya bilma'i bai tafi da tare da ruwa ba yayyo sama alkalamin nasa yayyo sama ya tsaya waje daya shi ya fi cancanta a ce ya rike maryam da aka je kowa jefa na alkalami sai alkalami ya tafi amma alkalamin annabi zakari ya tsaya inda yake a saman ruwa shi ya sa sai wato annabi zakari ya karbi maryam wato na wa'aza kai ma sa ba fa'ahazaha wata mata kalam zakariya fa'ahazaha mahallin fa ne saboda abin da ya faru a baya natijarsa fa'ahazaha a gaba wai zara adafi ba ne tunda alkalamin nasa ya tsaya fa'ahazaha sai ya karbe ta wa bana laha gurbatan ya gina mata daki a gaban masallaci da tsani da ba wanda yake hawa gurin da maryam take sai shi idan ya fito sai ya rufe kofofin har guda bakwai nan kan wani ya je wajenta ya san sai yana kawo mata abin da za ta ce da abin da za ta sha da abin da za ta shafa taki aka shi ta yi fisaili in ya je wajenta wakacin da ake cikin bazara sai ya ga akwai abubuwan marmarin da ba sa yi sai cikin sanyi ya gani a wajenta ya ga kuma abubuwan marmari abinda ba sa yi sai a bazara ya gansa a lokacin da ake sanyi yadda ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wa kafala ha zakariya annabi zakariya ya rene maryam rammaha ilai ya taro ta zuwa gare shi kullama da halalai ha zakariya ulmi hiraba isan da annabi zakariya ya shiga gurin ibada gare ta algurfata wannan benen da ya yi mata wajen inda harisa sai samu arziki a wajenta abin marmari kawala sai ya kance da ita ya maryam ke maryam anna laki haza ta ina ka samu wannan ke da kika arfe in ana laki ta ina ka samu wannan arzikin ga shi ba wakacin yin sa bane ga kofofi an rufe gare ki wannan ya shiryar da mu muka cewa ashe Allah yana ba da karama ga waliyai ya sa ahli sunnati gaba ɗaya suka tafi akan tabbatar da karama ga waliyai wa asbitan lil awliyal karama wa man nafaha fan bizan kalama ka tabbatar da karama ga wanda suke waliyai yanda Allah kan azurta annabawa da mu'jiza haka ma kan ba waliyai karama kuma malamai da yawa sun tafi akan cewa da abin da ta yi zamo mu'ujiza ce ga annabi to ta yi zamo karama ga wali bambanci kadai shine ta haddi shi wali ba zai ce ba wanda ita zo da kamar wannan ba amma annabi zai iya yin tahaddi amma wasu kaɗan kamar kushari suka ce ba za su yi ba a ce karaban wali ta kai matsayin a ce an samu daba da uba ba ba kamar mutuwar annabi ta kai matsayin a ce mace ta yi ciki ba tare da uba ba amma karama wali ba ta kai haka ba amma wasu suka ce a'a karama wali mata iya kaiwa haka karamatul wali wal kushairi la nasilan bila aslin siwahu asjala in sha Allah da fado yake fada a cikin misal tafsir ko to dalat tace wahiyar sagira tuntuna ai karama wa min indillahi abin da kake gani a waje yana daga wajen Allah ne Allah ne yake bani yana zo min da shi daga aljanna kila aka ce lam tara sadiyar qaddu Maryam bata tsotsi nono ba da dai bata taba tsotsan nono ba da dai inna Allah zo man ya sha ubangiji shi ke azurta wanda ya so bigai da hisab arzikin da ya wuce a tsaya lissafi bigai da takadirin ya wuce gwargwadawa don yawansa ko yana azurta wanda ya so ba tare da cewa bawa lalle sai ya cancanta ba ba duban bawa ake ba duban baiwa Allah kawai don baiwa daga gare shi ذلك جعلك الله
hunalika a wannan wakacin ne fa fi zalika makani a wannan wajen ne awil wakati ko a wannan wakacin yayin da annabi zakariya ya ga zalika wannan ya san cewa ubangijin da yake da iko bisa zo da abu ba a wakacinsa ba mai iko ne bisa zo da ɗa tare da cewa an tsufa ubangiji yana da ikon ya ba wanda yake tsoho haihuwa a sannan annabi zakariya ya yi shekaru da yawa ya tsufa ahadu mai ce gashi iyalin gidansa sun kare da a zakariya urabba sai annabi zakariya ya roki ubangiji wato shi zakariya dan azana ne shi kuma dan muslim shi kuma dan saduku yana daga zuriya annabi Sulaiman dan Dawud alaihi salam Rabi yau shi Ubangiji nan ma da halal mihraba lokacin da ya shiga wajen ibada lis salati dan sallah jofan laili tsakiyar dare Kala annabi Sulaiman annabi Zakariya ya ce Rabbi ya Ubangiji har min ladunka zuriyatan tayyiba ina roƙonka ka bani zuriya tsarka daga wajenka in indika daga wajenka ka bani waladan salih da na gari kama wa haftaha irin yadda ka bayar ya hannata ga hannatu mahaifiyar maryam innaka sami'u du'a hakika ka ya ubangiji mai jin addu'a ne mujibuhu mai amsa addu'a ne kana da
الملائكة وهو قاعد يصلي بأن الله يشرك بيحيى يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين manaratul mala'ikatu sai mala'iku suka yi kiransa ai ni man huwa min jinsi wanda yake cikin jinsin mala'iku ya kiransa jibrilu alayhi salam shine mala'ika jibrilu alayhi salam wa huwa qa'im alhali annab zakariya yana tsaye yusalli yana sallah fil mihrabi a masallaci annabi jibril mala'ika jibril ya kiransa annallaha cewa ubangiji ai bi annallaha cewa ubangiji yubashshiruka ya nema albishir biya haya da cewa za ka samu da za ka haifa wanda za a yi kiransa ya haya musaddika halin kasancewar ya haya dinnan mai gaskatawa da kalimatin da kalma ka inatin wanda yake ta zo min Allah daga wajen Allah ai Isa ya gaskata da annabi Isa annahu ruhul lahi ya ji cewa annabi Isa ruhul lahi ne sumiya kalimatan an ambace shi kalimatu domin an halitte shi ne da kalmar kun annabi ya kasance farko wanda ya ba da gaskiya bi isa da annabi isa waya haya an da annabi haya akbaru min ya girma annabi isa da sittata ashurin da wata shida annabi haya ya girma annabi isa da wata shida kuma annabi haya din nan shine farkon wanda ya ba da gaskiya da annabi isa wa sayyida wanda yake shugaba fil ilimi a wajen ilimi wal ibadati jagora ne a ilimi jagora ne a ibada wal warasi jagora ne a tsantsani wal ilimi jagora ne a haƙuri ya haɗa wa'annan sufofin guda hudu ilimi jag- jagora ne shugaba ne ibada shugaba ne jagora ne shi a ciki hakanan tsantsani hakanan haƙuri lam ya amal ma'asiyata tun da annabi ya haya yake bai taɓa aikata zunubi ba da ɗai wala hamma biya kai koma a ce ta ɗarsa zuciyarsa bai taɓa kowa ba wa hasura wanda yake ya kai matuka a wajen kaucewa sha'awa mai isa matuka a cikin hana kansa daga sha'awa kan nisa'i daga sha'awace-sha'awace kamar mata ma'al kudarati tare ko da cewa yana da ikon ya zake musu tare ko da cewa yana da ikon ya zake musu wata bi'a annabi hasuran shi ne wato wanda yake ya isa matuka wajen kare kansa daga sha'awa ha shi ne hasuri shi ne hasuri ba kamar yadda wasu suke cewa wanda baya iya saduwa da mace ba a ba wannan ba ne wanda yake ya saduwa da mace don bai da iko ai wannan ba abin ayat ba bai zo da wani abin yabo ba amma wanda yake yana da iko din amma tare da haka ya kauce to wannan shi ne za a yabe shi shi ne hasuri wanda bi'a wanda yake annabi min salihin a cikin bayan Allah managarta wasful lahu a an sifanta shi ne bin nasbil fa'il da nisba ko bin nasbil fa'il da dangantaka madaukakiya ba da sana'i alaihi bayan an yabo gare shi bil hasarin zahiri da daukaka wacce take mai kwarjini mai kayatarwa ya hada girma shi a kansa da kuma girma a dangantakarsa قال قال في النبي زكريا ربي يا أبني أنا يكون لي غلام يا za a ce zan iya samun da a yanzu to karba daga ne yarki baro wato ne islami na yanar zakariya na ta'ajjube ne yana mamaki yadda shekarunsa suke amma kuma a ce tare da haka zai haifi da ga ta tsufa ya kai ni inda ya kai ni a can da aka yi wannan annabi zakariya yana da shekaru ɗari da ishirin matarsa kuma tana da shekaru casa'in da takwas wamra ce ajir gashi kuma mata ta bakarara ce la ta lidu ba ta haihuwa ba ta raba gwada haihuwa ba kala ubangiji ya ce da shi al'amru ka zalika yadda aka faɗa ma haka abin zai afko min in sha'i waladin za a fara da ɗa ga dattijai biyu wale za da hazin kudanti don a bayyana wannan ikon mai girma ubangiji ya masa ilhamar ya roƙa zai jaba biha don amsa masa da ita allahu allah ya fa'alu ma ya sha yana aikata abin da ya so aikatawa wanda ma ƙala huna ya fa'alu abin da ya sa ana aka ce ya fa'alu a cikin abin da ya zo zai zo nan gaba kuwa aka ce ya haluku domin annabi zakariya hodiyan nadir an ba shi abin da yake da wuya ya afro maryam kuwa an ba ta alharika abu mai kesa al'ada yayin da ran annabi zakariya yi bege zuwa gaggauta masa abin da aka yi masa albishi da shi na daga ɗa mubashar bihin
قال قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ثلاثة أيام إلا رمزا
واذكر قل ربك ربنا كثيرا وسبه بالعشي والليل Fala, annabi zakariya ya ce, Rabbi, ya Ubangiji, ina roƙonka ji a aya, ka sanya min alama kan cewa matata ta yi ciki. A bani wata alama da zan gane cewa matata ta yi ciki, alhamdi mur'ati, bisa samun cikin matata, li'abta ƙabilahu, ɗayan da ruwan nan mai shukuri da godiya ga Allah, in gode ma akan haka. Fala, sai ubangiji ya ce da shi aya duka alamar da za a baka alaihi bisa cewa ba ta ka ta yi ciki Allah tukalliman nasu shine ka kasa iya magana da mutane salasu ta ayyamin har kwanuka uku bilaliha da dararanta damtani a kanu daga yi musu magana sabanin amatan Allah wato ya tara ce a tamu Allah dukan nuwan nasa damtani a min kalami ihlafi zikirin lahi sannan salasu ta ayyamin din to a illa ramzan sau wato bilaliha dala yini uku da dararen ta sauyiya madaidaita illa ramzan sai ko nuni isharatan biyadin auratan sai dai kai musu nuni da hannu ko da kai wasu kun rabaka kasira ka ambaci ubangijin ka ambato mai yawa wa ka ambaci ubangiji ambato mai yawa fi tilkar ayyami a wannan kwanukan wasa bihi kai tasbihi abil ashi da maraice mina zawali ila laili yaushe ne maraice tun daga sanda rana ta karkata daga tsakiya a har zuwa rana ta faɗi wato har zuwa dare wakwalin ke da kuma safiya ka ambaci ubangiji da safiya min dulu'il fajiri daga fitowa alfajir tun daga fitowa alfajir ila ruha zuwa wakacin walaha ashe kenan wannan umarni da Allah ya bayar ga annabi zakariya a ciki akwai hujja ga tsarin sufaye ko malaman ɗariƙo shehunan ɗariƙai domin wakacin da aka ce ya kula da ambatan Allah galibi ɗariƙan nan a nan sannan ne suke cewa daman ai wuri ne yanzu kamar a ɗariƙar tijjaniya wuridin safa yana farawa ne daman daga sallar asuba ko har zuwa walaha duk wakacinsa ne muhutari duk wakacinsa ne muhutari hakanan wuridin dare shi kuma daga la'asar daga an yi la'asar haƙi zuwa ma isha har a isha duk wakacinsa ne mutane kaga ya dace ta wani wajen da wannan umarni da aka bayar ga annabi zakariya ya sa dama abinda suka zo da mutane da shi ƙarin umarni ne da abinda damin shari'a ta zo da shi faƙad ayyadata sunnatun nabawiyyatun wa ma harajat wallahi annahaji qur'ani inda sai dai Ahmad suka yi yake faɗa game da ɗariƙar tijjaniya a lalle suna ta annab ta ƙarfafe ta kuma ba ta fita ba da ɗai daga tsarin ƙur'ani to tamtani'a tamtani'a tamtani'a min kalamihim bi hilasi zikirin lahi to ina bi hilasi zikirin lahi isafan to isafan lidalabika isafan dan karfafawa ko taimaka ma lidalabika ga abin da kake nema isafan lidalabika taimakawa ga abin da kake nema to وإذ قالت الملائكة كنا عند ملائكة ستة أي جبريل ملكة جبريل يجي وأتو مجازين مرسلي من إدلاك الكل وإرادة البأر يا مريم يا مريم كلمها شفاها annabi malaika jibrilu ya zanta da maryam baka da baka inna allah dafa ki hakika ubangiji a kenan cewa mala'ika ya zance da mutum ba sai lalle annabi ko manzo ba tunda maryam ba annabiya ba ce ba manzo ba wa ma kana nabiyan qad unsa wala abdun wa shasun zo fi ali inna allah dafa ki wa gojoli dewa ne da suke nuna ai ta yi mala'ika ya zance da mutum ko da ba annabi ba ko a hadisi kamar hadisin muslim na wanda ya fita ziyarar dan uwansa a wani kari Allah ya aiko masa mala'ika a tsakiyar hanya ina la tsafa ki ake ga wani ya zaba ki awwalan da farko bil qabul da karba wa rizqi da arziki min indihi daga gare shi daga gare shi ya karbe ki ya azurta ki an kawo miki abun marmari lokacin bazara gashi ana cikin sanyi ko a kawo miki abun marmari lokacin sanyi alhali ana cikin bazara wada haraki ya tsarkake kirma sisir rijali daga a ce wani namiji ya sadu da kewa akbarin nisa'i ko irin kazantar da akan samu ga mata na jini wadda faki Allah ya zaɓe ki saniya mara ta biyu bi ihsanil malaikati ilai ya aiko malaiku gare ki wa da'il walad ya baki damin gairi da abin dan da bai da uba ba kamar sauran 'ya'yan da mutane ke haihuwa ba sauran mata suna haihuwa 'ya'ya ne da ubansu amma ke dan naki ba uba ala misali alami an bibita ki bisa matan halitta ahli zamani ki wanda suke a zamanin ki ya maryam ya maryam malaika jibril ya ce da ita ke maryam fukura ki lirabi ki zaki ibada kibiyya ga ubangiji a bi'i ki bi shi wasu di ke sujjada warka di ke ruku'u ma'ar raki'ina tare da masu ruku'u ai salli ma'al musallina ke sallah tare da masu sallah an umarce ta a ce ta sallah a cikin jama'a zan isa matuƙa a cikin kiyayewa muhafazati alaiha kula da sallah a kiyaye sallah a kiyaye sallah ba alheri ga duk ba wanda bai kula da sallah ba ba alheri a cikin duk wanda bai kula da sallah ba ko abin da ake nufi da ruku wa lushu tsoron Allah ki ji tsoron Allah zalika
وما كنت تؤمن
to zalika al-maskuru abinnan da aka amata min kisatin hannata daga kisa hannatu wa zakariya da zakariya maryam da maryam minan ba al-gaibi daga labarai ne na abin da yake ya buya allati la turaku wadda ba yadda za a yi wani ce ya sani sai ko in aike ne Allah ya masa nuhi ilai muna yi aike da haka zuwa gare ka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta ladaihim izul kuna kalam ba kana wajen su ba ba ka zama kana wajen su ba lokacin da suke jefa alƙaluman su allati yaktubuna bi at-taurat alƙaluman da suke amfani da ita wajen rubuta at-taurat suke jefawa a cikin ruwa don ya zama neman albarka domin ya bayyana gare su ayyuhum ya kufulu maryam waye a cikin su zai reni maryam yura bi maryama waye a cikin su zai reni maryam wa ma kunta da daikin ba su zama kana wajen su ba iziya ta cimuna lokacin da suke ta su ma tsakanin su ta na dan matukar kwaɗayi a cikin renon maryam kai din nan ka san shi ne ta fuskar allah ya yi ma aiki ya aiko ma a labarin sun tsara
قالت الملائكة يا مريم إن الله إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
in ƙarata mala'ikatu tunayen da mala'iku suka ce ya mare mu ke mare inna la ya bashi rike ga ubangiji ya nemi ki albishir bi kalimati minhu da da daga gare shi ismuhu sunan wannan dan almasihu shine masihu a barani suna ne wanda asalinsa daga harshen abrani yanki ne ma'ana wa al-mubaraku abinda ake nufi da masihu wanda yake abin yi wa albarka shine annabi isa bayanun lahu bayani alfa bayani ne daga masihu ibnu maryam dan maryam nasabahu ilaiha a ubangiji ya ringana annabi isa zuwa ga maryam dan fadakarwa taliluhu bila abin akan cewa ita maryam za ta haifi annabi isa ba tare da uba ba iz al'adatu domin al'ada ta gudana da cewa annisbatu ila al'abai akan dangana ɗa ne ga ubansa ba ga uwa ba amma shi annabi isa da ya zamo ba shi da uban sai aka dangana shi ga uwan aka ce isa ibn maryama wajihan halin kasancewarsa ma'abucin alfarma ma'abucin alfarma fi duniya a duniya bin nubuwati Allah zai bashi annabta wa da'ati za a kaddare zama mai biya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wala hira yana da alfarma kuma a lahira bishafa'ati zai ceto annabawa da manzanni za- kamar yadda sauran mummune ma za a samu wanda za su ceto to haka ma annabawa da manzanni kana ma kenan kana ma kenan wa darajatul ula da darajoji madaukaka Da- wa a- wa min al-muqarrabi yana cikin wa'anda Allah ya kusanta su da shi bi rafa ila sama'i ta fuskar ɗaukaka shi da aka yi zuwa sama da abutar mala'iku annabi isa yana nan da rai yana nan da rai amma kuma yana sama amma nan gaba wato zai fi sauko kasa zai sauko kasa inda yake ya zo a hadisai daban-daban inda kuma su ayoyi na ƙur'ani suke nunawa ayoyi na ƙur'ani akwai masu nunawa to hmm? bai kwada in ya dawo din ba to wa yukallimun nasa annabi isa zai zantar da mutane fil mahadi yana kan shi fadar haihuwa game da wakatil kalami da tun kafin sanda akan yi magana mu'jizata wanda wannan zai zama mu'jiza ce gare shi zai zama mu'jiza ce ga annabi isa ko kuma irhabi domin da abin da ya afko ga wanda zai zamo annabi kafin a ce ya zamo annabi to wannan ana kiransa irhasi idza ma ra'aita al'amra ya haruqu adatan fa mu'jizatun in min nabiyyin lana sadar wa in ja'a minhu qawla da'awa nubuwatin fadir hasa samu tatba'il qauma fil asar idza ma ra'aita al'amra ya haruqu adatan famujizattun in min nabi lana sadar in kaga abu ya zo mai keta al'ada to za a kiran wannan abun mu'jiza in ya zamo ya zo ne daga annabi wa in ba na min mun kuma bayyana daga wanda yake annabin kaula da awadu wacin kafin a ce an bashi annabtar ta kafin a bayyana cewa an bashi annabtar fada irhasa samuhu to yau wanda shi ake kiransa irhasi da alhamza da ra da ha babba da alif da sadi irhasi kenan wato kamar share hanya kama an share hanyar ne kafin zuwan mu'ujizar gare shi annabi isa yana cikin mutane sha ɗaya ko da aka ce sun yi zance tun suna kanana tun suna kan shi fadar haihuwa ta kallama filmadin nabiyu muhammadu wa haya wa isa wa halilu wa maryamu wa basha wa diblun wa mubi jurejin ثم شاهد يوسف وطفل لدى الحدود يرويه مسلم وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم وما شرف في آل فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم to akwai wanda ma suka ce annabi Musa ma ya yi zance yana kan shimfiɗar haihuwa a nan dai shi Jalaluddin Suyudi ya lissafa wajen mutum goma sha ɗaya ta kalamin Zadin Nabiyu Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana tun yana kan shimfiɗar haihuwa ka hadasa albadara wa wala kana lahu fil malik azri dama min hari ra'u wa ya haya haka nan annabi ya haya wa Isa haka nan dan halasta annabi Isa wal halilu haka nan badalin Allah annabi Ibrahim wa Maryam haka nan sai da tuna Maryam mutum biyar kenan a wannan baitin ta kallama fil mahdin nabiyyu Muhammadun wa ya wa Isa wal halilu wa Maryam wa wa mubi jurayda na shidan shi ne wanda ya kubutar da juraidu a hadisi ingantacce dan da aka haifa matan nan da aka ce ai juraidu ne ya zina da ita ta haifa juraidu ya ce kai yaro waye ubanka ya ce wani makiyayi wani ne makiyayi sun mashahidu yusuf na bakwai shi ne wanda ya ba da shaida ga annabi yusuf wa shaida shahidu min ahliha wa diflul ladal hududi na takwas wani yaro wanda yake an faɗi kirsarsa a cikin kirsatu ashabin hududi wanda uwarsa ta tafi za ta fada da ta dubi yaron nan yana bayan ta sai ta ji tausayi ta ga kan ba ta fada ba ba za ta dawo nan ya ce ya umma isbiri fa innaki alal haqqi ya umma isbiri fa innaki alal haqqi ودبل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني سننا غوما شيني يا يا wato da aka wuce masa baiwa ɗan wadda ake cewa zina a sai ya ita tana cewa biyalla ya ce ya ubangiji ka sanya ni zamo kamar ta wala ta takallamu ita ba ta ƙara komai ba ta faɗa komai sai ko ta ce biyalla to wa ma shi da tun fiya da fir'auna na goma wato wannan na tara ne na goma Haman shine wata bakitsiya a zamanin Fir'auna Ifluha ɗanta ya yi magana yana kan shimfiɗar haihuwa wato yana yaro wa fi zaman alhalin mubaraku yutamu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya shirya wa akwai mubarakul yamamati wanda manzo Allah ya tambaye shi kai waye ne ce ya kai rasulullahi manzo Allah ne manzo Allah ne shi kenan ko bai magana ba har sai ma da ya zama saurayi har sai da ya zama saurayi ya hutamu da shi ake cikawa to wa kahala zai zance da mutane kuma yana gwarzo kalamar anbiya'i yan zancen annabawa ba da bambanci ba tsakanin halin da yana ƙuruciya wa'uwar ƙurati da halin da yana babba ba abin da ake kira kahalo daga ɗan shekara talatin zuwa ɗan shekara daga shekara talatin zuwa shekara arba'in wanda yake wannan shine ake kiransa kahalo wa min salihin yana cikin bayan Allah managarta min jumlatihim yana cikin bayan Allah managarta wannan da abin da ya gabata halaye ne abiban kaddarawa ai ubangiji ya nema a albishir da shi ya bishiru ki bihi ya nemi ki albishir da shi mukaddaran ittisafu bi hadhihi sifa alhali za a kaddara santuwarsa da wannan sifofin qalat قالت ما تو تو قالت قالت sai maryam ta ce rabbi ya ubangiji anna ya kunu li walada ta ya za a ce zan samu da gashi ba namijin da ya sadu da ni kwanar da zai bashan alhali ba namijin da ya sadu da ni ta baka aure ko wata hanya daban adiyu gan nisan abin ne ga al'ada tana ganin nisan abin da fuska al'ada fala ubangiji ya ce da ita al'amur ka zaliki labarin yadda aka faɗa miki haka zai afko min halkil waladi minki za a likida daga gare ki alhali ba uba allahu Allah ya halittu ma sha yana halittar abin da ya so yana halittar abin da ya so za ƙara amran idan ya kunta wani lamari a rada halkahu yana ma halitta wani lamari yana ma ya kuru lahu kun faya kun abin da zai yi ubangiji zai ce da wannan lamarin ne kawai kasance sai a ga abin ya afko aifan wai kun ai shi zai afko kama yi kajero la halka ma al'asbari wato kamar da ubangiji yakan gwargwada halitta tare da sabubba a ce halitta za ta biyo sababi kazalika ma agariya haka nan yake da ikon ya gwargwada halittar ya bayyana halittar ba tare da an bi sababin ba Allah ya tsara halittar ta so da yawa abu sai ya bi sababi sai ya bi sababi to amma ubangiji mai iko ne zai iya kyale sababin albar sababin kuma ai abu daman shi sababin dai ba shine mai abin ba daman Allah subhanahu wataala shine mai komai ويعلمه الكتاب من الدين Ubangiji zai sanar da shi iya rubutu, alhadda rubutu annabi isa ya kasance ya fi kowa iya rubutu a zamaninsa ya fi kowa iya rubutu a zamaninsa wani hikimata za a sanar da shi hikima da ya hikima bambancewa tsakanin halar da haram taurata za a sanar da shi a taura wal injila za a sanar da shi injila an keɓanci a taura da injila da ambato saboda fifikonsu jumla wayo allimu hudun nan jumla ce mustana ba shi yasa wawun na isti'inafi ne wawun na ibtida'i ne litadi bi qalbiha an kawo wannan ne dan a ƙara dada da zuciyar maryam ko ko adafi ne bisa ya haluku kazalika Allahu yu'allimu al-kitaba Allah ya so sai sanar da bawa ya zai iya rubutun ba tare da mai koyawa ko ya zai iya karatun ba tare da mai koyarwa ba hanyar da yana sanarwa ta fuskar bin mai koyarwa abin mai koyarwa to amma kuma yana da ikon ya sanar din ba sai an bin mai koyarwa ba har ya zamo ma wanda aka ko aka aka sanar da shi haka din ya gagar wanda ya koya da to wa ya kuru zai ce ursiltu an aiko ni rasulan halin kasancewa ta manzo ila bani isra'ila zuwa ga banu isra'ila bi'anni da cewa ni kaje tukun bi ayatin min rabbikum na zo muku da aya daga wajen ubangiji na zo muku da aya daga wajen ubangiji bisa wadda za ta shaida min cewa abin da na faɗa gaskiya ne inni a halku ni ina halitta usawwuru ina surantawa wa kwadiru ina gwargwadawa lakum gare ku min tsini daga yumbu kai a tsari kamar sufar tsuntsu misla surati kamar surar tsuntsu fa an fahu fihi in busa a cikin sa fi misla surati a cikin sura kamar surar sai kun dai na sai ga ya zama tsuntsu yana tashi bi zilla da yardar Allah ai al-ihya rayawar bi iradati da nufin Allah ne wa minhu daga wajen Allah ne la minni ba nawa bane ba daga lahum al-kifasha sai turan ta musu jemage ya zama jemage nan yana tashi don suna kallon sa idan ya fado idan ya faku daga idanunsu sai ya fado yana matacce wa ubri'u lakama ina warkar da wanda aka haifa makahu wanda aka haifa makahu ko ko wanda ma wajen idanun ma gaba ɗaya a shafa yake wala barasa da wanda yake mai albarasu sa an keɓace su da ambato iya domin makanta musamman wanda aka haifa mutum da ita da albaras cutoci ne guda biyu masu matuƙar wuyar magani aiko annabi isa kan ce a zamanin da ake tinkaho da cewa iya magani ya kai inda ya kai an iya magani hamsin alfa annabi isa ya warkar da mutum dubu hamsin a rana ɗaya addu'a'i da addu'arsa bishar da imani amma fa da sharaɗin imani bayo mutum addu'a ya warke sai ya yi imani Adibbaji ya zama ya keta al'adar malaman likitan magani ya keta tsarin likitoci. Wa alimu suka san cewa wannan garfin minan lahi daga Allah ne. Ka amri saharati irin yadda ya buga matsafa tare da annabi Musa. Ko yadda ya buga masu fasaha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya musu kare kuma da ya ce wa ubiyil mauta. ina raya matattu bi iznillah da yardar Allah wa ya maimaita shi ilahiyati dan ya kore kada dan an gayi wannan a dauka shi ubangiji ne a'a ba ubangiji bane bawa ne na Allah Allah ne da yake gudanar da abin a hannunsa Allah ne yake gudanar da abin a hannunsa fa haya azara ya raya azaru lahu wani abokinsa ne a jozi ya raya dan wata tsohuwa wa binatal ashir ya raya dan mai karba haraji ashiru daga asharar kawoma ya karbi ushirin dukiyarsu wa'annan da suka rayu wawuri da lahun amma aka haifa musu rayuwar ba gajeriya ba bayan ya raya sun har sai da suka haihu kuma kafin su mutu ya raya samu dan nuhu amma shi an samu ya mutu nan take da aka laya shi kuma nan take ya mutu Allah shi ne da sani kala fil jawahiri fa'alabi ya faɗa a tafsirinsa jawahirul hisa ahadisu akwai hadisai da suka zo game da kissar rayawar annabi isa ga matattu da ba mu gano zamowar hadisan nan ingatattu ko ba ingatattu ba intaha abinda aka ciro daga jawahirul hisani ya kare a nan wato bayan da sho abdullahi ya kawo abinda siyudi ya kawo to kuma sai ya kawo abinda mai jawahirul hisani ya faɗa mai jawarar san sa'alabi ya hada zamani kaɗan da suyudi amma ya girma suyudi ya riga suyudi wa fati da fiye da shekara talatin ya riga suyudi kuma shi mutumin magarib ne mutumin ƙasar algeria ne inda shi suyudi yake mutumin misira to ko da biyu ku ina ba ku labari bi mata kuluna da abin da za ku ci da abin da za ku ci zan faɗa muku wane yau kaza za ka ci wane yau kaza za ka ci wa ma tattahiruna da abin da kuke ajewa fi biyutukum a gidan dajin ku mai malam wayinu daga abin da ban gani ba wa kana yubiru shahasa bima shahasa bima akala bima yakulu ba annabi isa kasance yana ba wa mutum labari da abin da ya ci a baya da kuma abin da zai ci nan gaba inna fi zalika la'atan lakum hakika akwai aya gare ku a cikin wannan in kuntum mu'minina in dai ku mu'mine ne bil ayati in za ku imani da ayoyi gairi gaira mu'anidina ba za ku yi taurin kai ba wanda aka wanda yayi wannan ka ce wai ba daga ba Allah ne ya aiko shi ba ai ba za ta yi ba abu ne wanda yake ya wuce mutum yayi da karfin sa ko da wata dabara ta sa وَالْمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مِنَ التَّوْرَاةِ wali uhilla وَأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَليكم وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ
Mm. to a to ka sa ko إِنَّ اللَّهَ يُوَفِّقُكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ to wa musaddika halin kasancewa ta mai gaskatawa alfu adabi ne ala rasulan bisa rasulan lima bai na idayya na gaskata abinda aka saukar kafin zuwa na kafin aiko ni kabili abinda ya sauka kafin na nuna taura na daga wanda shine a taura wa haza sha'anu rusuli wannan shine tsarin manzanni sashen su yana gaskata sashen waje duku ya zo muku lurruhilla na ku don halatta muku ba da lazai hurrima alaikum sashen abin da aka haramta muku a cikin attaura kamar kitse attaura ta zo da haramta kitse حرمنا عليهم شهومهما إلى ما حملت ظهورهما أو الهواي أو ما احتلت بأرضه وكما نام راقما والسمك ما لا فيفية لهم فيفية لهم ina halatawa kuma gare ku daga tsuntsu da kifi abinda ba shi da kamborai da abinda bai da kamborai wal amal kamar aiki kuma ranar asabar annabi isa ya zo da halatta yin aiki ranar asabar da can su yahudu da halatta fi komai ba ranar asabar da ma annabi isa ya zo da shafe wannan wahaza wannan ya dullu yana nuna mana cewa shari'ar annabi isa ya kasance mai shafewa ga sashen shari'ar annabi musa alaihi masala wajen tukun na zo muku bi ayatin da aya min rabbikum daga wajen ubangiji ai bi ayatin ba da ayatin da aya bayan aya shi ne abin da aka yi bayani a baya fattakullah ku ji tsoron allah bai ta kazibi kan ku ce za ku karyata ni wa adiyu ku bi ni fi ma amurukum bi a ji abin da zan umarce ku da shi min tauhidillahi na daga karyata allah da yin biyayya ga Allah inna Allah hakika ubangiji ko rabbi shi ne mai tafi da komai na waran koko shi ne mai tafi da komai na ku babu do shi yasa tun da yake haka ne ko ai ya zama wajibi ku tsaya ku bauta masa haza wannan tsari da nake faɗa muku salatu mustaqim tsari ne madaidaici kaza isa bani isra'ila annabi isa ya zo ga banu isra'ila ya faɗa musu abin da aka faɗa a baya amma sai banu isra'ila suka karyata shi to sai mutashi kan nusun kofa da ma'a hasbali